أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق ذلك الجدار العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنك الشيخ يهدي لنا بهذا المحضر والتائب بنظرة تأتي لنا بالظفر أقول أموانا بإذن بها cewa idan layya da suna suka haɗu a za'ai ga shi ranar layya kuma ya zama ranar sunan ɗanka ne ko a wannan satin za a yi sunan ɗa kaga kowanne yana neman yanka rago tuna akwai fikihu suna na sayi sadi ya kawo littafi ne babba na fikihu ya kawo malaman hanafiyawa akwai malikawa mu kenan shafi'awa hanafiyawa hanbala amma mutum zai iya ɗaukan magana kowa inda duk cikin shari'a da Allah ne sallallahu alaihi wasallam malaman hanafiyawa sun ce idan suna da layya sun haɗu mutum zai iya niyya su bibiya ya yanka rago ɗaya biyayi in kuma Allah ya kore masa ya yi wa kowanne kamar yadda to ya yi amma kuma zai iya haɗa suna da layya ɗin ya yanka in sunan da kai kwanan layan ba zai iya bari har ranar layya ba saboda ita layya akwai ranar ta shi suna zai iya tsaga shi to in ya zo yanka ragon layya ko ce na yi ya yankan layya da kuma yankan sunan wannan yaro babu wannan babi ne a dalilu ala annal ubuhiyyata wannan babi ne da zai nuna mana dalili a cewa layya sunnata sunan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ma'ana ba wajibi ba ce amma kuma sunnar hakka da su sunna ce mai karfi kan mutum ya an ce sunna ce ya sauke ta da wasa in dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi abu to in mutum yana da hali ya yi in mutum yana da hali ya yi sunna ce mai karfi kuma ana kin barinta inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi to ka gani mutum ba shi da wani hujjar ya ce ba zai ba inda yana da hali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yanka kuma abin da ya sa malamai suka ce sunna ce saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin da musulun ya fitar da shi ummu salama da ta rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce idan mutum ya ga watan sallah babba in yana niyyar zai yi layya to kai ya aski kai ya yanki farce har sai ranar da ya layya su amma wannan ba wajibi ba ne shi ma ya zama kamar mai hajji kamar mai hajji kaga wanda ya harama da hajji ba damar ya aski ba damar ya yanka farce su ya sako daga alfa ya yi hadayan su to shi ma yanzu wanda zai layya yana cikin yanzu muna cikin kwanakin hajji to amma kuma akwai hadisin sai da aisha da ta fitar cewa manzalla sallallahu alaihi wasallam da yawa yakan aika hadayansa tare da alhassan ya bayar ya ce a je a yanka masa masa amma zai yi kiwon komai zai iya yin aski din zai to shi ma ba wai dole ba ne dan za ka yi laila ba za ka yi aski ba ba za ka yanki farce ba to sanan malamai suka fi manzalla ya ce wanda ya so zai amma an san ce a ma'anar wanda ya so zai yi wanda yake da hali wanda yake da hali zai shiga da goye wanda ba shi da hali kuma kamar bai so zai yi rake to wannan yana daga ciki sai dai laye tana zama dole in mutum ya yi bakancanta allah ina neman kaza ko kuwa wannan abu in na kaza ya samu ba na dole na yi layya to ta zama wajibi kuma tana zama wajibi idan mutum ya sai ragon layya ya ce wannan ragon na siye shi don layyan da to ba dama ya canza kuma ya yi wani abu da shi ko ya yi niyyar lidin wannan ke amma akwai malaman da suka tafi ba suna kaɗai ba wajibi ce ba suka tafi saboda hadisin da abu hurairah ya fitar da shi hadisin da ibn maja ya fitar da shi da ahmad bin hanbali kuma duk mazajen hadisin ingantattu ne ma'ana hadisin ingantacce ne duka Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man wanda da fi'atan duk wanda ya samu yalwa yana da halin ya dabba a yanka ba wanda ba shi da hali ba man wanda da fi'atan duk wanda ya samu yalwa falan yi amma bai sai dabba ya yi layya ba to fala ya ƙari wannan musalla na kai ya zo mana masallacin sallallahu alaihi wasallam to kai ya zo mana masallacin da sai ya zo ya zauna a gida a gwamna ya ba a ba ko mutane duk sun fita wajen Allah suna yin sallar idi shi ko mutum saboda ya yi wa Allah rowa manzo Allah ya hana shi ma ya zo sallar duk da baki da saboda yana da hali ya ki to wannan hadisi ibn Majah ya fitar da shi Ahmad bin Hanbal ya fitar da shi kuma duk wanda suka rawaito shi ingantattu ne amintattu ne ma'ana sahihi ne wannan hadisi to dai mai gabaki to dalilin sunnar layya shi haddathana Ahmad bin Mani أحمد الأمني يا مسدد يا زن تدمو حدثنا حسين حسين يا زن تدمو أخبرنا حجاج بن أرقاكة حجاج بن أرقاكة يا بام الأباني عن جبلة بن سحيم شيخ من تقال جبلة عن سحيم أن رجلا ولمسلم سأل ابن عمر يا تنبي عبد الله بن سيدنا عمر عن القبحية da layya ne hukuncin layya ne a wajibatun biya ita layya wajibi ce faƙari sai abdullahi dan umar ya ce baha rasulullah sallallahu alaihi wasallam annan mai jira da aminci allah tabbata a gare shi yayi layya wal muslimuna duk sahabbai musulmai ma'ana musulmai a wannan lokaci sahabban manzon allah sallallahu to duk sahabbai ma sun yi wal muslimuna musulmai ma sun yi layya domin kuma a yanzu zamanin mu mun san manzo Allah ya karanto a labari a hadisai kuma ga duk musulmi masu hali suna yi fa a ada so wannan ya isa ko ba a cewa hadisi so ko ba ba annabi ne ya yi ga kuma duk musulmi suna yi to da kake da in yau kana da hali yanzu fa a ada ha alai sai ya ƙara cewa ina tambayar wai wajibi ce ne kusa fa ƙala sai abdullahi ɗan uwa ya ce masa haka aƙilu kai za ka hankalta da nake cewa ne sai ka ji magana gwari gwari a idan aka gaya ma annabi ya ce shi kenan da an sai ka ce wai farilla ne ko mustahabi ne ko waye ba annabi ya ya isa sallallahu alaihi wasallam a tare ba ka ba za ka hankalta abin da nake gaya ma gani ba ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ce ma annabi ya yi dai wal muslimuna ko musulmi ma da shi wannan ya isa ma'ana sahabban sallallahu alaihi wasallam qala abu isa tirmidhi yake هذا حديث حسن صحيح وانا حديث من كتاب إلا تكي والأمل على هذا كم وانا أيك عند أهل العلم ننجم معلمي أن الوفقية معلمي سنتي ليا ليست بواجبة بواجبة غشي إن مثل باشي الحالي ولكنها سنة سنة شكا من الله من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا سنة من الله يستحب أنصر an yi umarar jiha a aiki da ita wa huwa qawlu sufyan al-thawri shine fadin malam sufyan al-thawri wa ibn al-mubarak malam ibn al-mubarak ma ya fada to kuma saboda wancan hadisi na wa'in su kuma da cikin malamai suka tafi akan fadin lashi حدثنا احمد بن منيع احمد بن منيع يا بن تبني وحناد بحناد قال سوزين سنتي حدثنا بن ابي زائده عن ابي زائده يا بن تبني عن حجاج بن عرفات daga hajjaj dan arfata an nafi shi kuma ya karba daga imamu nafi an ibn umara imamu nafi ya karba ya karba daga abdullahi dan sayyidina umar qala abdullahi dan sayyidina umar yace aqama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya zauna bil madinati a madinansa ashara sunni shekara goma yubaha yubahi yana layya annabi sallah babba guda goma ya yi sallallahu alaihi wasallam amma dukkan su yayi layya ma'ana tun daga hijira annabi yake layya sallah ba taba samu wata shekara annabi bai yi layya ba Allah ya hore masa yayi illa kuma ruwa ya zo sai na abubakar da ba sai na umar da ba amma wannan duk ba hujja ba inda dai manzon Allah ya yi sun ce abin da yasa dan ka a wasu wajibi ce amma dai mai shari'a sallallahu alaihi wasallama ya yi in Allah ya hore wa mutum ya koyi da annabi in Allah bai hore masa ba ya ishe shi koyi da wa'inda ba su ba sallallahu alaihi wasallam amma a shekara goma nan ji Abdullahi dan Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yi layya da raguna biyu nasa da na al'ummarsa akwai shekara ɗaya da aka rawaito cewa ya yi da rago daya sallallahu alaihi wasallam kala abu isa tirmidhi ya ce haza hadisun hasan cewa annabi ya yi shekara goma yana layya wannan hadisi ne kyakkyawa ma'ana dama shekara goma ne a madina ya koma ga ubangijinsa da shekara goma sha ɗaya ya yi da rayuwar ya sha ɗaya da shekara goma sha biyu ya yi da rayuwar ya sha biyu sallallahu alaihi wasallam babu maja wannan babi ne cikin abin da ya zo fi zabihi cikin lokacin yanka din ba da salati ba a yanka sai an yi sallah liman ya yanka to shi kenan duk kuma mutan da sai su yanka to ko liman sun wani waje ya yanka na wani waje da yanka ba na farkon nan da yanka ya yi sauwa duk wani musulmi duk gabaki ɗaya idan kuma gona ce take sa lokaci kamar yadda nan kaduna akan sa karfe tara to shi kenan in karfe tara in nan kai liman ya zo aka yi sallah aka yi hudu ba liman ya yanka na ko ina to shi kenan lokacin yanka ya yi in kuma garin da wata suna kamar kano yanzu kuma za su ga takwas haka su kuma sun riga sun yi sallah na liman ya yanka to su ma san duk lokacin ya yi حدثنا علي بن حجر علي بن حجر يا بن اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم Ismailu ɗan Ibrahim ya zantar da mu an dawo da bin abijin ne shi kuma ya karɓa daga dawo da ɗan abijin ne an sha'abi shi kuma ya karɓa daga malam sha'abi an barra ibn azib daga barra'u ɗan azib kala barra'u yake kaɗaba na rasulullah sallallahu alaihi wasallam annan ya tsada masa Allah ya mana hudu ba fi yawmin hari a ranar layya dama da an je abinda ake farawa sallah idan an yi sallah kuma liman ya hudu ba idan liman ya yi hudu ba kuma sannan ya yi yanka faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasbaha la ya la yasbahanna ahadukum kad dayan ku ya yanka dabbarsa hatta ya sandiya sai ya yi sallah liman ya yanka nasa to sannan ya koma gida ya je yanka in kuma masallaci ne ne shi ya yanka ma'ana dai sai liman sai an yi gama sallah qala shi ne rubarra ubin azumi ya ce faƙama kali sai ɗan uwan uwata ya tashi da uwarsa da shi shi da ubansu ɗaya ko uwarsa ɗaya ko shakikinsa an kawo sai kawunsa ya tashi ismuhu alharisu bin amru shi wannan kalin na sunan harisu bin amru faƙala sai ya ce ya rasulullahi ya ma'aikin allah haza yawmu alhamu fihi makaruhu yanzu yau rana ce da za a ce akwai wani nama da an ci shi akwai wani nama da ba a ci shi ba ai muna son nama yau kowane lokaci aka yanka ai dai shi kenan ko akwai za a ce akwai nama da ba a so wa in aljantu musiki ko da na yanka dabba ta ko da na yi gaggawan ibada ta li wa ima ahadidan in ciyar da iyali na iyali na suna buƙatar nama mun dade ba so wa ahala gari da yan gidana au jirani ko makotana kala sai ya ce a a'id zabahan a karfi annabi ya ce masa kayan ma'ana kayan ka kafin ne ka fito masallaci a yi sallah ko ku ce eh mazalla ya ce yanka wata bayan wannan wannan naman miya kawai ta yanka wa iyalinka amma ba naman ibada ba duk wanda ya yanka kafin a yi sallah shafi na hannu naman miya ne kawai ya yanka wa iyalinka amma ba a ibada ne ba komai za a ga iri ɗaya ne amma na ibada ne ba yanzu da yankan da da yanka kafin layya kafin sallah da yanka bayan sallah a iri iri ne amma dai shari'a ta ce sai bayan sallah sai sai an yi sallah da manya ne to shi kenan in ka bari aka je aka dawo daga sallah ka yi layya Allah ya karɓa na ibada ne amma ba haka wajen kayan ka nama ne shi ke nan dai Allah ka buɗe kayan ka iyalin ka nama amma ba ka da ladan layya da ake samu fa a in zabhan akara sai annabi ya ce mai yadda wani yanka ya ka yanka wani daban fa qala sai ya ce ya rasulullahi in li ana laban wallahi ba ni da wani dabba sai wata yar akuya yar kaɗan yar akuya mai wata biyar ita ce ana labanin shan nono ma da sai yar akuya ya karama wa hiya khairu min shatai laham amma an kai izini ta fi wancan babbar da ba Allah ya karba ba naman ya ce kawai ta fi wancan naman ya ba a fa azbahu ha na yanka ta kala ta am sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka yanka ta wa hiya khairu nasi nasika taita ita ce fiyayyen ibadun naka guda biyu wasan da ka yanka da niyyar ibada ko sai dai kuma ba a lokacin ibada amma yanzu ita ce kuma fiyayyen ibada da Allah ya karba wala su da zuhu da ba'atun ba amma bayan ka irin wannan akuyar da ta isar wa wani ba kawai ya gare da ita bayan rago dai dan cinkiya ko cinkiya mai wata bakwai ko shekara a iya yin laye da shi amma dan akuya mai wannan watanni ba za a iya laye da shi ba sai ya shiga shekara biyu ko a sana a laye da shi kala sai ya ce wa babi a wannan babi an jabir an taɓa daga jabiru wa jundabin da jundabu wa anasin da anasu wa uwai mirgina ash'ar da uwai mirgina ash'ara وابن عمر عن عمر وابي زيد الانصاري ابي زيد الانصاري قال ابو عيسى المزيد هذا حديث حسن صحيح وانا حديث ليس جاء الا تجي والعمل على هذا كم وانا اي شيء الا اكثر اهل العلم من يوم معلمي مزورة معلمي كنا كم وانا الا يضحى kar mutum ya yi layar da bisiri a cikin gari a cikin birni hatta ya tsarniyar imamu sai liman birnin da akwai sarki ko akwai gwamna akwai limani ratibi to kan mutum ya yi sallah sai ya gaya sai an je an yi sallah a masallacin dini liman ya yanka nasa ko sarki ya zo da nasa ko yanka ko gwamna ya zo da nasa a yanka wanda zai nuna mutane to lokacin yanka ya yi amma in ya yanka kafin wannan shugaba ya yanka ya ci naman miya kuma addini yana kula da shugabanci addini yana ba da ibada ake so kowa ma ya je me ya ce an jira wani yayan amma ga shi in ka yanka wannan na liman din nan in na sani in ko na sarki ne in ko na gona ne dai ko na mawaye liman da yanka ba a masallaci na nan yana mutane lokaci yayi ka tuna mamuya to haka to a birni inda ake taruwa a yi sallah to kan mutum ya yanka sai masallaci an yanka wa karbar kasa kauni waɗansu malamai sun sauƙaƙa min ahalin ilmi daga malamai da ahalin kura da mutanen alƙarni mutanen ƙauye wanda kila ba su da wani wajen sallar yi ko kwace sun yi wata tafiya mai nisa sannan su inda ake sallar yi fi zafi da za ta la'asari su ba su da kai ni da yawa ya sa iya yanka saboda ne shi da kafin su je ma inda za a yi sallar su an su wa'yansu mutanen birnin sun gama sallar su har sun yanyan sana ko kuwa idan sun je sun yi sallar kafin su dawo gida su zo su je sun yanka sun sanin ƙauye fila ma a zahar ta yi ko rana ta yi wannan shi aka ganga musu wa huwa ƙaunin ibn mubarak amma malamin ibn mubarak ne ya faɗa قال أبو عيسى الترمذي وقد أجمع أهل العلم ثم لدي سنة ألا يجزئ الزوج يرى أقوياء الحرمة بات إذا من المعزم للأقوياء وقالوا إنما يجزئ الجزء من الطعام فكذا الجزء بوزن وتنين تنكيا كارثة رأبويا إذا ما نأتوا أقوياء للسبب يا يا قوسا يا كيان زاهي kuma wannan hadisi ya nuna kan mutum ya yanka dabbansa har sai ya ji ya yi sallah liman ya gama hudu ba liman ya yanka to in liman yanka shi kenan kuma kowa an buɗe masa ya yanka babu ma da wannan babu ne da ya zo fi karahiyarsa a kan rububiyar cikin an ci mutum ya fi layyansa ko a salatu ta ayyami bayan kwana uku amma kuma akwai abin da ya sauƙaƙa wannan zamanin nuna ne kuma ba abinci zalla ya fi haka don a yalwata wa jama'a ba wannan ke haddakuna kuce wata kuce ba ya zartar da mu haddakuna laisu laisu ya zartar da mu an nafi daga nafi an bin umar daga abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi kala annabi ya ce la ya akulu ahadukum kada ya muku ya ci min lahamu ubudiyyati daga naman layyansa ko fasalata ayyama bayan kwana uku a kwana uku nan a dafa a yi abinci a rabar a ciyar da duk wanda za a ciyar ya zama ya naman nan ya tsare a kwana uku nan a wannan hadisi kala ya ce wa ba da a wannan ba da an aisha an gaba da gaske da aisha wa ana sa'ala qala abu isa tirmidhi yace hadisi ibn umar hadisin nan na abdullahi ibn umar hadisin hasanun sahih hadisi ne ke kara ingantacce wa inda ma kana nahyi abin da yasa annabi ya hana a bar naman da ya haihu da kwana uku minan nabi mutar addima wannan hukuncin da ya gabata wannan hukuncin yadda ya gabata sun ma kasa ba da zalika da wata shekara ta zagayewa annabi ya sauƙaƙa yanzu annabi ya sauƙaƙa sai dai mutum ya ga dama kuma zai raba a cikin kwana uku nan yanzu kamar mutanen sokoto ko mutanen zamfara iya wa'annan area komai tsadar rago komai shan rago a sayan kashi nan kofar gida za a rasa shi a ɗan shigan wata mutanen gida wani wadansu kuma a rarraba a wannan zai kwana uku ko kwana hudu ko kila wannan hadisin suka ɗauka amma dai so kake ne amma in mutum ya yi amfani da shi ba ne babu ma ja babu ne cikin abin da ya so kiro tace cikin an yi rangwame kuma yanzu an yi sauki fi akaliha a ji da ba a da salafata ayyamin bayan kwana uku amma inda aka da dama حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار يا بن سلمي ومحمود بن جيلان ومحمود بن جيلان والحسن بن علي الكلال ده حسن بن علي الكلال وغير واحد ده wannan wa'annan قالوا duk wa'anda suka ba mu wannan hadisi ce akbarana Abu Asim Nabi Abu Asim Nabi ne ya zantar da حدثنا سفيان الثوري شكرا سفيان الثوري هذا تدم عن علقمة بن مسعد دقى علقمة بن مسعد عن سليمان بن بريدة دقى سليمان بن بريدة عن أبي دقى بابان قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي زيادة ما شاء الله ثبت على ريش يأتي كنت نهيتكم عن لحوم العباد ناقة جينا هناكم daga naman layya ko kasalafati bayan kwana uku shekarar da shige na hana ku an yi naman layya ya wuce kwana uku liyar tafiya na yi haka ne domin naman ya yalwatu liyar tafiya domin su tsauni mai hali wanda ya yanka ya isar alamar la'aular kuka wanda ba shi da hali da ya yi ba na yi haka ne don na gaba da yawa don wanda ya yi ya rarraba naman an mutane duk su samu shi ta na hana da su kwana uku lahu fakulu ma ba da lahu amma yanzu ku ci abin da kuka ga dama abin da ya faru gare ku wa adilin ku ciyar abin da kuka ga dama wadda ku ku boye abin da kuka ga dama na shirya wannan hukuncin sallallahu alaihi wasallam annabi yana da yana da iko a shari'ar Allah ya karta abin da ya ga dama Allah ne ya karta kaga dai shi ya hana to kuma yanzu ya zo ya sauƙaƙa ya raba ƙala ya ce wa babi a wannan babi a nibin mas'udi an karɓa daga abdullahi ɗan mas'udi wa aisha da sai da aisha wa nubaisha da wanda ake ce masa nubaisha wa abi sa'idin da abi sa'idin wa qatada ta bin nu'man da qatada ta bin nu'man wa anas da anas wa ummu salama da ummu salama قال أبو عيسى ترمذي حديث هريرة wannan hadisi na buraida hadisin hasan sahih shi ma ingantacce ne kuma kyakkyawa ne wal amalu ala hada akan wannan aiki yake inda ahli ilmi nan ga malamin nan ashabu nabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzo Allah wa dai dukkan sun tafi akan wannan hadisi ya so ta na baya kuma mutum ya ajiye yadda ya ga dama ya yi amfani da yadda ya ga dama ya ci yadda ya ga dama ya kuma ya tuna mutane waɗanda su ba su da shi kamar na na ba sai dai waɗansu sun tattar da kawo in lokacin yunwa ne lokacin da ba abinci kuma mutane ba su da halayya sosai to ya ruwan nan abinci wannan kuma a ganin daman ba wai shari'a ce ta fi da samu ba ya wancan hadisin ya rabar da naman duk da baki da amma in lokacin da ana cikin yalwa ne kowa ya yi wajen wajen ba ya ya iya ajiye shi kowane lokaci ma ya dama wayan sun da akan haka amma dai wannan hadisi ya soke na baya duk da baki daya bukari ya ka kawo ruwayoyin su duk da baki daya shi mazhaba sai na ali har yau yana kan awar yana kan wancan na uku amma mazhaba ce ra'ayin sa ne shi radiyallahu ta'ala anhu ba wai cewa shari'a ce ta karta ba yana ganin me yasa za a tashi daga wani sannan tun da dai ba wani matanta ba ne ne ake jira sai an koyi rabiyar za ta ala to wannan duk wanda kuma wani kuma da yake da abin da ya fasa yana da ya faɗa haka shekarar da yana kalifanci yunwa ta faru to shi ba sai ya hukunci da shekarar da yunwa ta faru wanda Allah ya faɗa haka sallallahu alaihi wasallam amma akwai yalwa ba wannan hukunci حدثنا قتيبة قتيبة يا من سلموا حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص يا من سلموا عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن آدي بن ربيعة بن آدي بن ربيعة قال آدي بن ربيعة قلت لأم المؤمنين ما سيد أم المؤمنين سيد عائشة رضي الله تعالى أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن annabi ya kasance yanha yana hannun alluhumul abani daga naman layya kala sai ta ce na ba haka ba wanda ya ba da iya fito ba walakin allah man kana ya da ilimin nasi lokacin da annabi ya hana a yi ko aban layya ta wuce kwana uku mutane ba su da abin yin layya mutane da suke layyan kaɗan ne sai annabi ya so yalwata wa ɗan da ba fa a habba sai annabi ya so an yi wa ta'ama man lam yakun yubahi a ciyar da wanda bai yi da yau ba wa laqad kunna narfa'u al-qira'a ni da na zama na ɗaga kafa a fiya fana a kullu ko mu ci shi ba da akara da ayyami bayan kwana goma la mu san gudun kasa da bayan kwana goma na zama na ɗaga kafa a fiya mun yanka ta fiye da kwana goma amma za mu ɗaga kafa ta mu ci sai ce mata a karshen hadisi duk mun biya yake cikin tsabara da kafa a fiya kuma sai da su a yi mun samu abu da yawa kwana nawa muke yin tsora abinci ba a yi da su da muna matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafa a fiya ba ai wani abu ne mai daraja mu a wajen sallallahu alaihi wasallam kala abu isa turmi ya ce hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa ummul mu'minina uwar mu'mina da aka tambaya iya Aisha ita ce sai da Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta annabi wa qaru ya anna hadha hadith min ghayr wajh hadha wa irin wannan hadisin ta wata kusa kuma a wurin ta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad